أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا أخوانا مسلمين masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi sallam masu girmama alkur'ani duk wannan taro da waɗanda suka zo daga garuruka masu nisa suka baro harkokinsu ba su yi haka ba sai saboda girmama alkur'ani Allah ya saka muku da alheri sai saboda girmama addini Allah ya saka muku da alheri ubangiji yana cewa wa mun yu'azzim sha'irallahi fa inna min taqwal qulubi duk wanda yake girmama al'amuran addini to yana nuna cewa wannan mutum yana da tsoron Allah a zuciya hakika zuwa taro irin wannan na girmama alkur'ani sai masu tsoron Allah idan za a gabatar da littafin rayuwar wani babban mutum sai a ga mutane manya-manya suna taruwa suna kashe kuɗi saboda girmama wannan babban mutum littafin rayuwar wani mutum to wannan littafin da muka taru domin sa shine littafin da ba taba san ba taba ganin littafi a duniya irinsa ba ko ba za a sake ganin wani littafi mai kama da shi ba domin littafi ne wanda Allah Ubangiji ya aiko da shi wajen fiyayyen annabawansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa ga fiyayyar al'umma shi wannan alƙur'ani Ubangiji yakan bai wa annabawa mu'ujizozi wato gagarau idan Allah ya aiki mutum ya ce shi manzon Allah ne idan mutane sun ce ya za mu yi mu gane kai manzon Allah ne mun san kai dan wani ne jikan wani kana cin abinci tare da mu sai ya ce to ku faɗi wani abu mai ban mamaki wanda wani baya iya yi a yi muku don ku tabbata ni annabin Allah ne to waɗannan su ne ake kiran mujizozi wato gagarau to sai annabin ya nuna wani abu ko ya nuna sanda ta zama maciji ta gagari mutane ko ya sa dutse ya aifi raƙuma raƙuman ma ta aifi raƙumi ko ya raya wani matacce ko ya yewa wanda ba da ido ido ko yewa marar yatsu ya masa yatsu to irin waɗannan abubuwa su ne gagarau ɗin da Allah ya ba annabawa wato da wasu kayan halitta amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake ba kamar sa Allah ya yi masa irin waɗancan mu'jizozi ɗin irin na halitta ɗin amma sai ya bashi wata mu'jiza tare da sifar Allah alƙur'ani mu'jiza ce ta annabi sifa ce ta Allah wato a wajen Allah shi alƙur'ani sifa ce ta Allah a lokacin da yake sifa wajen Allah ba kalmomi ba haruffa ba sauti ba farko ba ƙarshe ba bayyanawa ba ɓoyewa to wannan mu'jiza in ta iso da wannan irin sifa wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to sai ta juye ta zama mu'jiza gare shi sai ta samu kalmomi da haruffa da sauti da farko da ƙarshe da lissafi don mutane za a yi wa aiki da su mutanen in ba sa musu wannan irin riguna ba ba za su yi musu amfani ba na ce ga karatu ya zo ma ba kalma ba harafi ba sauti ba boya ba wayan me za ka je cikinsa to da yake mutanen ne za a yi wa aiki sai aka kawo musu riguna aka sa musu riguna irin yadda za su amfani mutane su su su sifofin Allah din shine alqur'ani sifan Allah a wajen manzon Allah mujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mu musulmi littafin mu ne na mu'ujizar annabinmu littafi ne na imaninmu littafi ne na ibadarmu littafi ne na hukunce-hukuncenmu littafi ne na maganinmu na ciwon zuciya da ciwon jikuna da komai da komai saboda haka wannan littafi ya fi ƙarfin wanda zai fassara shi ya fassara shi daidai da yadda yake sai dai kowa abinda Allah ya buɗa masa ya fassara shi gurgudan yadda Allah ya buɗa masa Allah ya kiyaye mu kuskure shi wannan littafi mutum in ya zauna zai fassara shi to ya fi ƙarfin ya fassara shi don saboda wata mazhabarsa ko saboda wata ƙungiyarsa ko saboda wata ɗariƙarsa ko saboda wata siyasarsa ko saboda wata bukatarsa littafin ya fi ƙarfin haka littafin ya sa zatin Allah da sunayen Allah da sifofin Allah da halittar Allah ta sama da ta ƙasa da ta ruwa da ta waje da komai da komai da farko da ƙarshe akan waɗannan abubuwa gaba ɗaya littafi yake magana a kansu to alhamdulillah mun gode wa Allah da ya zaɓe mu ya haɗa mu da fiyayyen annabi da wannan fiyayyen littafi da wannan fiyayyen addini kamun mu shiga karatu na saba gabatar da waɗansu abubuwa kamun mu so ba karatu wannan abubuwa muna roƙon mutanen ƙasa a zauna lafiya kuma a yi ta yin addu'a. Mu zauna lafiya mu musulmi da junanmu, mu bi umarnin Allah Ubangijinmu, sannan mu nuna abokan zaman waɗanda ba musulmi ba, halin kirki na musulmi na musulunci na zaman lafiya da makwabci da girmama shi. Abin abu ne wanda yake mai ban haushi mai zafi kaga musulmi yana faɗa ɗan uwansa musulmi yana kiransa kafiri ko mushriki a wannan magana kana son ne jama'ar annabi su ragu jama'ar shaidan su yi yawa kana son ne kafirai su yi yawa musulmi su yi kaɗan to in kaga musulmi musulmi sun yi sallah ka ce musu kafirai to wanda suke tsafi kuma ya zaka ce musu wanda suka ji Allah su uku ne ya zaka ce musu wanda suka ce suna da wani addini amma ba na annabi Muhammadu bane ya zaka ce musu in kaga mutane sun yi sallah ka ce musu kafirai anan ka saba wa Allah wanda yace idza darab wanda yace wala taqulu liman alqa ilaykum assalamu alaikum mu'minan ko ka gamu da mutumin da baka san shi ba da ya ce maka assalamu alaikum alqur'ani ce baka da iko ka ce masa kai ba musulmi bane sallama fa irin ta musulmi balle ka ga yi alwala ya yi sallah kuma ka saba da alkur'anin da yake cewa munibina ilai wattaquhu wa aqimus sala wa la takunu filmi ne ta na karshe a ce masa mutumin nan da kace masa mushriki kafiri baka taba jin yana yana karatun qur'ani ba ko cikin sallah ko ko wajen sallah sai ce karatun qur'anin me to Allah wanda ya rena karatun Qur'ani yace baya mai da mutum musulmi ya rena la ilaha illallah yace ba ta mai da mutum musulmi ya rena khamsu salawat yace ba sa mai da mutum musulmi sai mutum ya shiga wata kungiyar da waɗansu mutane suka shirya don biyan bukatan Amerika da Ingila don Allah wannan musulmi ne to a kiyaye faɗin haka alhamdulillah yanzu mun zo wani lokacin da waɗannan mutanen da Allah ya saukar musu da wannan bala'i wanda Amerika ta aiko wajen almajiranta wahabiyawa wahabiya suka turo daloli wajensu suka, suka zama almajiran suna kiran musulmi kafirai to yanzu mun daidaita da su manyansu mun haɗu mun daidaita mun koma ƙarƙashin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi dukkansu dukkan wani ɗan ƙungiya da da yake cewa ƙungiyarsa ta fi la ilaha illallahu ta fi karatun ƙur'ani ta fi sallah biyar to yanzu ya dawo ya ce ya yarda la ilaha illallah ta fi ƙungiyarsa sallah biyar ta fi ƙungiyarsa karatun ƙur'ani ya fi ƙungiyarsa ya yarda dukkan musulmi musulmi ne duk mun daidaita da su wannan mun taru a zamfara mun tabbatar da wannan saura ƙananan su wanda ba su yi sa yi magana da su ba ku kyale su ku kyale su su ma za su biyo manyan su su dawo mu haɗe mu samu zaman lafiya kafirta juna zagin ɗariƙu zagin waliyai shi ya ba da dama muka shiga halin da muke ciki don ubangiji ya faɗa a cikin hadisul qudsi man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi akwai yaƙi zan yaƙe shi shi ma ya shirya ya yaƙe ni don Allah wanda zai yaƙi da Amerika ma zai zauna lafiya balle wanda zai yaƙi da Allah to shine ya hana ƙasar mu zaman lafiya muna tare da wanda Allah yake yaƙan su a ƙasa ɗaya masu gaba da waliyai shi hana ƙasar mu ta zauna lafiya kamar yanzu tun da yake manyan su sun gane kuskuren su ko na magabadan su sun dawo sun girmama la ilaha illallah sun girmama karatun qur'ani sun girmama sallah biyar su ne musulunci ke a hannun mu a hannun attahiru sarkin musulmi ba gajeren wando mika iyayenmu ba dan tofi mika iyayenmu ya cire musu ganye muka bi shi ba a'a karfi da yaji karfin sai karfin ya kwace mulki a hannunmu to nasara ya shekara 60 bai mai da Najeriya kasar Kirista ba shine waɗanda ya bari ya sa musu gajeren wando su ne za su mai da Najeriya zama kasar Kirista wallahi ba zai yi ba muna neman zaman lafiya Najeriya ƙasa ce ta kowane ɗan Najeriya kana da iko ka zama musulmi ka zama ɗan Najeriya ba wanda isa hana ka kana da iko ka zama kirista ka zama ɗan Najeriya ba wanda isa hana ka kowa ya yi addininsa kuma ya zauna duk inda yake so a Najeriya constitution ya ba da wannan dama to duk wanda ya ce bai yarda da wannan tsari ba dole sai an koma addininsa ko kuma dole a bar ƙasar da yake to wannan ya nemi faɗa ne tashin hankali kuma a gaya musu wallahi ko amerika ba ta isa ta yaƙi najeriya ba balle waɗansu mutane wallahi amerika ba ta isa ta yaƙi najeriya ba mu mun yarda da abin da muka karanta mun yarda da abin da muka karanta ubangiji ya ce wa ma kana allah yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zai wa mutane azaba ba matuƙar manzon Allah yana cikinsu kuma ko ya rasu in suna istighfari Allah ba zai musu azaba ba to mu annabin muna tare da shi don ya ce almar'u ma mana habba annabi ya ce duk masoyinsa yana tare da shi kenan muna tare da shi ba za a yi mana azaba ba ko tare da shi din muna istighfari lalle kenan ba za a yi mana azaba ba a gaya musu mu ba Afghanistan bane a gaya musu mu ba Iraq bane saboda haka kowa ya zauna akan yadda Allah ya yi shi kirista ya yi kiristansa pagan ya yi pagan ɗinsa ran da ya ga dama ya canja musulmi kuma dama bai da ikon canjawa ya zauna akan musuluncinsa ƙasar mu ce gaba ɗaya ku yi haƙuri mu zauna lafiya cewa za ku mai da mu minority ko za ku mai da mu ƙasarku wallahi ba zai yiwu ba wannan ƙur'anin da muke karantawa shi zai shiga tsakaninmu da duk abin da zai cuce mu kowa ya san ƙur'ani in mutum bai sani ba to zai sani muna roƙon Allah muna roƙon Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mu musulmi ba masu faɗa ba ne mu musulmi ba masu tashin hankali ba ne mu musulmi ba masu ƙeyayyawa kiristoci ba ne muna yabon kiristoci saboda zamanin annabinmu lokacin da kafirai masu tsafi suka matsa wa sahabbai wajen kiristoci annabi ya kai su suka zauna lafiya saboda ɗabi'a kirista mai jin tausayin ɗan adam ne saboda haka suka je suka zauna lafiya har shekara takwas saboda haka har yanzu mu zaman lafiyan nan shine addininmu su kuma kirista tausayi shine addininsu to kowanne ya aiki da abin da addinin sai koya masa mu addinin mu ya koya mana zaman lafiya tare da tausayi kuma addinin ku ya koya musu ya koya muku tausayin kowane rai ma balle ran dan adam to saboda haka muna kiran mu musulmi da junan mu zauna lafiya mu musulmi gaba ɗaya tare da abokan zamu wanda musulmi mu zauna lafiya kowa yayi yadda yake so kamar yadda muke faɗa kullum muna so Najeriya ta zama tebur ba tukunya ba ma'ana tebur kowa ya zo ya zauna akan kujerar tebur na gaban sunansa Najeriya musulmi ya ɗauko ragonsa da aka yanka naman rago ya ajiye a gabansa ya aje fura kirista ya ɗauko naman alade ya ajiye a gabansa ya ɗauko giya giya kwalaba wanda wanda ba musulmi ba ba kirista ba ya daho karansa da burkutu ya ajiye a gabansa kowa ya ci na gabansa wanda ya yadda a sa masa hannu amma a- a hada a ce a dafa gaba ɗaya kamar yadda yake kwanan baya wato kwanan baya an ce kai mai alade ta kawo naman aladen kaɗanye mai rago kawo naman ragon kaɗanye mai kare na kawo naman karen kaɗanye za mu dafa a cikin tukunyar najeriya in ya nuna kowa za a bashi namansa da romansa to wannan ma babu yarda da shi ba, balle a ce yanzu ba yarda da naman rago ba gaba ɗaya kana sa yanzu kuma an ce naman rago ma gaba ɗaya ba yarda sa ba daga na kare sai na sai na sai na alade wannan na biyu ma ba yarda fa balle wannan na uku wanda za a kawo yanzu a ce ba yarda ma a sa naman ragon ba sai dai na alade kawai da kare to saboda haka muna neman zaman lafiya mu muna da alhamdulillahi muna da gaskiyar mu da shaida wallahi dukkan musulmin duniya ba na Najeriya kadai ba ya yi imani da annabi Isa ya fi son annabi Isa akan rayuwarsa saboda haka ne in mun yi ɗanmu na fari muke sa Muhammadu in mun yi wani sai mu sa Isa don saboda son Isa to in dai ana son Isan kam a so masu son Isa mana tamma abin kunya taron da aka yi na Vatican na dubu da ɗari da ɗari da dubu da ɗari tara da sittin da hudu taron sai ya ce yanzu a yafe wa Yahudu jinin Yesu a haɗa kai a yi maganin musulmi Yahudun fa da suka zagi annabi Isa suka ce ba ɗan halal bane ɗan dandali ne Yahudun fa da suka zagi Maryam suka ce ta yi karuwanci a wuta Yahudun fa da suka bi shi rayuwarsa da uwarsa suna neman su halakar da shi sai da wata ran da yi da uwarsa suka gudun hijira suka koma har misira suka yi shekaru da ƙarshe suna neman su kashe shi Allah ya kwace shi ya je ajiye shi sama ta biyu har yanzu yana wurin sai ran da Allah zai dawo da shi to mu masoyan annabi Isa ne Yahudu maƙiya Maryam maƙiya annabi Isa masu kashe annabi Isa amma ce an yafe dukkan laifukansu ai maganin mu mu laifin me muka yi to alhamdulillah muna roƙon Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya ganar da waɗanda su gane ba a cikin jama'a musulmi su daina kafirta musulmi suna yawaita kafirai suna rage yawan musulmi Allah ya ganar da abokan zaman mu mu ba abokan ba abokan gaban su bane masoyan Annabi Isa ne tunda masoyan Annabi Isa ne su ba sun je suna son Annabi Isa to su so masoyan Annabi Isa mana To, alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya zalunci ya tabbatar da adalci Allah ya karya ƙarya ya tabbatar da gaskiya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam albarkar wannan azumi da muka fuskanta shi wannan azumi ya saba kunso mana alheri ya kawo mana shi ya kunso mana alqur'anin nan ya kawo mana shi ya kunso mana yakin badar aka karya kafirci a duk duniya gaba daya aka bada nasara wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan nasara da azumin ya fara ya saba kawo mana muna fatan ya dinga kawo mana bana ma ya kawo mana nasara babba mu yi ta addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhamdulillah alhamdulillah muna maraba da baki wanda suka girma alqur'ani suka baro garurukan suka zo har nan alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas ولكن أكثر الناس لا يعلمون Ubangiji yana magana Ubangiji yana magana da kafirai wanda suke mamakin wayaya za a yi a mutu kuma a zama kashi a zama ƙasa kuma a sake tashi a zama mutane sababbi wai suna mamakin haka Allah ya ce a to ai ya taɓa tambayar su ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله in an tambaye su waye sama waye kasa ce Allah Allah shine yayi sama shine yayi kasa eh to ce to a antum ashaddu khalqan mis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wa rarra ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha to Allah da halittar sama da kasa bai gagare shi ba halittar ɗan adam ne bayan a kashe shi a raya shi a gagari Allah la khalqus samawati Allah yana yana rantsuwa da zatin sa yace wallahi khalqus samawati wal ardi halittar sama da halittar ƙasa akbaru min khalqin nasi yafi halittar mutane yafi halittar mutane wahala da wani aiki na wahal da Allah amma ko nan gaba zai gaya mana shi ba aikin sa duka ba wata wahala babu nemo kayan aiki babu ajira sai ya bushe babu ajira sai wani ya da a kun fa yakun ne ko menene duk abin da kun fa yakun ai kawai sai a zama a zo sai a zo a mutu sai a mutu a tashi sai a tashi ba wata wahala cikin aikin Allah wato kun din ma saboda mu ne aka gaya mana kun zama amma cikin aikin Allah ai ko mu da Allah ya bamu iko in za mu yi abu ba za mu ce abun yayi ba yanzu zaka duba wani sai ka ce ido dube shi in zaka dauki wani abu sai ka ce hannu dauko mini to ai kai ma kenan in kana so kai wani abu sai abun ya zama balle Allah in dai Allah ya nufi yin wani abu kai sai abun yayi ne kundin ma yayi nisa la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nasi wallahi halittar sama da halittar kasa yafi girma akan halittar mutane balle raya su balle matar da su balle tashin su walakin nasir nasi la yalamuna amma yawancin mutane ba su san haka ba wato kafirai ba su san haka ba وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا- وما يستوي الأعمى والبصير.
والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون أي أن رجاء أن muku kafirci duhu ne musulunci haske ne kafirci makanta ne musulunci gani ne kafirci mutuwa ne musulunci rayuwa ne ubangiji ya ce wa mahassai lamewar basir ai makaho da mai gani ai ba su daidai ba zawarawa ne guda biyu kyawawa wannan makauniya wannan mai gani wace ce za ka aura direba ne direbobi guda- guda biyu direbobi ne gunayen mota amma wannan ya makance wannan ko da da idonsa wanne ne dire- direban ka sai daidai kuma sai lamir basir kamar yadda makaho da mai gani ba sa yin daidai haka wanda ya yi imani yake aikata kyakkyawan aiki ba zai daidai da almusi'u mai batawa ba ba za su yi daidai ba kalilan ma ya tazakkaru ko da yake su kafirai in an yi irin wannan wa'azi kaɗan ne yake shigar su musulmin ma in an musu wa'azi kaɗan ne yake shigar su إن الساعة.
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يا كو كافري ما سمت مسن تاشي قيامة كنا تيوا أئذا كنا إذاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا هجارة أو حديدا ما سمسن إن أموت ذا أتاشي تو أمك وأزيد أنقيا بكو kullum ana yi muku wa'azi ƙasa za ta mutu sannan a ɗauko dawa ta mutu sannan a zuba da- gawar dawa ɗin a cikin ƙasa a zuba ruwa ku ga Allah ya raya dawan nan ta tashi ta komo ta zama dawa irin ta bara ƙasa bayan ta bushe a zuba ruwa a ɗauko gawar masara a bunne a cikin kabari gawar masara nan tana tafiya sai ta da- zo masara irin tabara kullum kuna gani da shi ma kuke rayuwa to shi ne raya matattu raya dawa ya tashe ta bayan ta mutu raya gero bayan ya mutu raya masara bayan ta mutu bai gagari Allah ba kullum kuna gani da idon ku shine ma rayuwarku shine bayan kun mutu a tashe ku zai huya to wallahi Allah ya ce inna sa'ata la'atiyatun tashin kiyama dai ko kun yadda ko ba ku yadda ba ko kun sani ko ba ku sani wallahi tashin kiyama yana zuwa kuma za a tashi la raiba fiha ba shakka cikin wannan magana tashin kiyama ba shakka walakin nasir nasi la yu'minun amma yawancin mutane ba su yi imani da abin da alqur'ani yake faɗa ba su yi imani da shi ba وقال رب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أتم فرقل سورة أنت غافل الذنب وقابل التوب Allah shi ne mai gafarta zunubai mai karɓan tuba to mu yi ta roƙon Allah Allah ya rika karɓan addu'ar mu ya rika karɓan tuban mu can bayan nan kusa kaɗan aka ce wastaghfir li zambika wa sabbi bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar kai bawan Allah kullum ka rika neman gafara wajen ubangijinka kuma ka rika tasbihi da zaka rika yi safe da yamma wannan shine ya kawo maganar lazimi da safe lazimi da yamma to shine wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum gaba daya ku riga kun san ubangijinku ya riga ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni in karɓa muku ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda karamcinsa idan baka roƙonsa zai fishi da kai mutum kuma saboda la'imcinsa in ka dame shi da roƙo sai ya fishi da kai Allah yana so a yawanta roƙonsa ya fi son wanda yake yawanta roƙonsa shi ko ɗan adam baya so a roƙe shi ya fi ƙin wanda yake yawan roƙonsa ai ta roƙon Allah ai ta roƙon Allah kan dukkan bukatu manzo Allah yana ce ka roƙi Allah ko da takalmin ka ya tsinke Allah ya baka dama yadda zaka daura manzo Allah yana ce ka roƙi Allah ko da gishirin miya ka rasa Allah ya baka gishirin miya ai ta roƙon Allah addu'a kullun karɓaɓɓiya ce domin ayar da wannan tafassara din tana cewa wai za ta alaka ibadiyan ni fa inni qarib ujibu da'watad da'i za da'ani ujibu da'watad da'i za da'ani ubangiji ya ce duk wanda yake tambayar labarin sa yana nesa ko yana kusa to gashi ba a kusa yana jiran ku roƙe shi ya amsa muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam yastajil suka ce kaifa yastajilu ya rasulullah yace يقول دعوت منذ كذا وكذا فلم يستجب لي manzon Allah ce duk wanda ya roki Allah Allah ya biya bukata duk wanda ya roki Allah Allah ya bashi ko kaga shiru bukata ta biya yadda ta biyan da baka yi za a gaya maka ba matukan mutum bai wa Allah gaggawa ba in ya roki Allah dai ya samu biyan bukata sabai suka ce ya mutum zai wa Allah gaggawa ce za ka ji mutum na ce wallahi wannan abu da na sa a gaba na yi roƙon na yi roƙon na sa malamai na yi na har yanzu shiru kake ji to ita addu'a in an yi ta bukata ta biya za ta da halaye kamar haka ka roƙi Allah abu ayyane ne abu kaza nake so Allah ka bani Allah ka bani to wannan abu Allah ya riga ya sani sharri ne aka yi masa fentin alheri kai dan fentin ka gani Allah ku ya san sharri ne a ciki kuma ya san kai baka roƙonsa sharri ba wanda ya taɓa roƙon Allah sharri to tun da yake wallahi alma antum la ta'lamuna Allah ya san wannan sharri ne a ciki kai baka sani ba to sai ya canja maka wannan sai ya baka wani alherin da baka sani ba ko baka isa ya gaya maka yadda akai ba wani lokaci za ka roƙi Allah wani abu na duniya Allah ya ga kwananka ya ƙare ko ka samu abun ba zai amfane ka ba sai sai ya ajiye maka biyan bukatan a lahiran da zaka je kwanan nan har ma mutum ya je lahira in ya ga irin wannan addu'o'in da aka ajiye masa a lahira ce ina ma duk addu'o'in da haka aka yi da su wata addu'ar kuma in ka yi ta sai Allah ya dube ka ce ka ga wawa ba mu riga mun yi fada da kai ba ran da kai mini abu kaza na dube ka nace kai din nan sai na kona ka zan maka azaba kuma yanzu ka dawo kana neman kayana ba zan baka ba amma na yafe maka wancan fada kaga duk yadda aka yi dai bukata ta biya to roƙon Allah duk yadda aka yi bukata ta biya ko kaga shiru bukata ta biya kai ne baka yi za ga maka yadda sai ba wa qara rabbukum ud'uni astajib lakum addu'a silahul mu'mini addu'a makami ce ta mu'mini mu'mini bai da wani makami banda addu'a kuma yadda ake ganin mu miskinai din nan mu Najeriya yanzu mu musulmi ba mu da komai a hannun mu to tunda muna da Allah mu rike Allah nan zai mana kowane magani wa qara rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku ko babban mutum ne yayi alƙawari yace ka roƙe ni zan baka sai ka roƙe shi to ya baka balle Allah Allah ne yace a roƙe shi zai bayar to muna roƙon Allah ya mana gafara ya ba mu yardarsa ya sa mutu da imani ya biya bukatunmu ya ɗauka musulunci ya karya makiya musulunci mun roƙi Allah ya biya mana bukata ya ɗauka musulunci ya karya dukkan ƙarfin da yake neman ya karya musulunci wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati duk mutanen da suke girman kai suke mini girman kai suke nuna mini girman kai ba sa bukata komai a wurina na aje wuzu jahannama duk wanda yake mini girman kai bai son komai a wurina balle ya roƙe ni to ya min girman kai to zan kuma kona shi duk wanda yake zuwa wajen dodo ina ruwansa da Allah duk wanda yake zuwa wajen wasu mutane bai roƙon Allah ina ruwansa da Allah to ya wa Allah girman kai kenan Allah zai kona shi sai ya dukuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga jahannama a cikin kaskanci ba girman kai ne ya hana su roƙe ni ba to za su zai kaskanta su in shigar da su jahannama
الله الذي جعل لكم الليل برود الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Allahn da yake kiranku ku jefar da dodo ku jefar da fir'auna ku jefar da ƙatti ku jefar da dukkan maganan wani ku kama maganarsa ku jefar da bautan komi ku bauta masa shi fa yake muku magana shi allah nan fa shi ne ya muku dare don ku kwanta ku huta da wahalar da kuka sha da ranar neman abinci dare ya yi sai Allah ya sa dare ya yi sanyi ku kwanta ku huta a raba rai da jiki a bar zare tsakaninsu har awa takwas a huta da rana kuma sai aka buɗe rana domin saboda shi ɗan adam ba kawai irin wata dabba ba ce a'a dan adam shi daban yake yana da gidaje wurin kwana yana da abinci yana da sutura yana saboda haka wurin kwanansa ba wurin kwanan dabbobi ba ne dabbobi waɗansu a rami suke kwana waɗansu a waje suke kwana waɗansu a sheƙa suke kwana waɗansu a ruwa suke kwana shi ɗan adam ba haka ba ne inda zai kwana ma sai ya shirya ya gyara ya gyara gado abincinsa sai ya shirya dabbobi masu cin gero da dawa da masara ba sai an surfa an dafa ake suke ci ba da ganyenta haka suke ci dabbobi masu cin nama wato in sun kama nama ba sai sun yanka sun fige sun, sun gasa suke ci ba a'a ɗanyensa da ganyensa suke ci amma shi ɗan adam ba haka bane tun da yake haka ne to zai nemi kenan yadda zai yi dabara yadda zai yi kira in an yi kira a samu daman yin gini a samu daman yin saƙa a samu daman yin aikin kafinta a samu daman yin waɗansu abubuwa da yawa waɗanda ba sa yiwuwa a cikin duhu sai akwai rana saboda haka ya yi mana dare don mu kwanta mu huta ya yi mana rana kuma don mu samu tasarrufi na rayuwarmu ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin suratu amma yake ce mana wajalan laila libasan wajalan nahara ma'ashan ni ne ne muku dare don ku ruhu ku kanta ku huta na bude muku rana kuma don ku nemi abinci sai abin ya zama kamar haka aka raba lokacin a cikin awa 24 aka raba shi kashi uku kashi takwas na dare ne na huta tun da karfe goma har lokacin sallan asubahi awa takwas in ka kiga bayan karfe goma in ka kiga awa takwas to lokacin sallah ya kusa sannan in an yi sallar in an yi sallar to sai a tashi a tafi neman abinci bayan sallar safe to an yi awa takwas wajen neman abincin to lokacin sallah zahar ya yi sai a dawo a yi sallah zahar kaga takwas takwas sau biyu ya samu ken lailin libasin na hara ma'ashan to sauran takwas kuma sai a rarraba su a tsakani akwai lokacin gaida manya akwai lokacin gaida abokai akwai lokacin karatu akwai lokacin neman shawarwari amma an giggita sallah tsakanin su bayan azhar awa biyu ga la'asar bayan la'asar awa biyu ga magariba bayan magariba awa ɗaya da rabi ko awa biyu ga sallar isha'i to sauran kuma an koma irin na jiya to haka aka raba su domin shi ainihin rai baya son yayi shiru baya son yayi shiru shi ko jiki baya so ya motsa to sai aka hada su suna wahal da juna shi rai baya son yayi shiru jiki baya son motsi to sai motsin nan na rai sai ya sa jiki ya je yayi aiki to in ya gaji sai ya huta rai ya tafi abin sai ta yawon sa a cikin malakutu samawati amma za a bar zare tsakanin su na rayuwa domin kar kar ya tafi kenan ya tafi kenan a bar numfashi tsakani yana bacci amma yana numfashi saboda haka aka yi wannan hukunci litaskunu fi wannan hara wasira inna allaha razu fallin alan nas haƙiƙa Allah mai yawan farla ne ga bayinsa mutane domin a wani wuri na cewa kula ra'aytum in jara Allahu alaikum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati ma ilahun ghayru Allah atikum bi laylin taskununa fi afala tubsirun kula ra'aytum jara alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati ma ilahun ghayru Allah atikum bi laylin taskununa fi afala tubsirun kula ra'aytum jara alaikum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati ma ilahun ghayru Allah atikum bi bi dhiya a tambaye ku ya ku mutane shin da Allah ya sako muku rana ne kawai ba dire rana zalla ba dire ina za ku rayu ai zafin rana wanda baya yankewa da sanyi sai ya kashe mutanen gaba ɗaya ba rayuwa in kowa sako muku dare ne gaba ɗaya ba rana to ina za ku samu filin da za ku zauna ma domin kowane wuri tabo ne in ba rana kowane wuri tabo zai zama ba gini kenan ba itatuwa kenan ba girki kenan ba saka kenan ba kira kenan ina rayuwa amma sai yayi muku dare da rahmin rahmati jalakum layla wan nahara taskunu fi wa tabtu min fadli wa lakum tashkurun saboda haka ne yayi muku dare don ku huta yayi muku rana don ku yawon neman abinci amma kuma duk da haka ana neman ku zo ku gode wa Allah walakin nasar nasi la shkurun amma yawancin mutane ba sa gode wa Allah din ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون ذلكم wanda ake maganar sa din nan Allah din nan fa shine Allah Allah rabbukum ubangijinku khari'u kulli shay wanda halicci komai da komai abubuwan ni'imomin da aka lissafa sai da aka aje sura guda ta lissafin ni'imomin Allah ita ce suratul nahli aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ko da kun nemi kididdige ni'imar da Allah ya muku ba za ku iya kididdige ta ba to Allah din nan wanda yake kiran ku zo ku bauta masa shine fa ubangijinku shine kuma ya halicci komai da komai la ilaha illahu babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah fir'auna ƙarya yake shi ba Allah bane dodo ƙarya yake shi ba Allah bane kowane ƙatun da yake kirari sai abin da ya ga dama sai ƙarya yake ba Allah bane komai ma ba Allah bane Allah shi kadai ne Allah la ilaha illahu fa anne tufakun ta yaya bayan kuna da hankali an tambaye ku waye sama waye ƙasa kun ce Allah ku din waye ku kun ce Allah waye dare yayi rana kun ce Allah to ta yaya kuke bauta abun banza ku bar Allah nan da kun ce kun san shi a juyar da hankalinku كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك haka nan yadda aka juyar da hankalin kafirai na zamanin da ya rasulullah haka aka juyar da kafiran zamaninka allazina kanu waɗanda suka zama haduna suna musun bi ayatillah ayoyin Allah an ce kai manzon Allah ne sun ce ba su yarda ba an ce in an mutu za a tashi sun ce ba su yarda ba saboda an juyar da hankalin su bayan sun ce sun yarda Allah shine yayi sama yayi kasa yayi su amma an juyar da hankalin su to ba su kadai ba haka aka juyar da hankalin kafirai na na farko ma wanda suka riga su allazina kanu bi ayatillah jahadun wanda suka zama suna musun ayoyin Allah الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وخلقكم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Allah nan fa da ake maganarsa shi ne wanda ya muku wannan ƙasa ƙararan wurin zama wurin tabbata ba ta tsalle da ku kuna taka kafaɗunta ba ta motsi kuna tafiya a kanta kuna saranta kuna yin komai a kanta ba ta motsi ya lakunar da zalulan shi ya yi muku wannan ƙasa wani wuri kuna son ya zama tauri an yi da tauri wani wuri kuna son ya zama ba tauri an yi ba tauri wani wuri kuna son ya zama ba ruwa an yi ba ruwa wani wuri kuna son ya zama da ruwa an yi da ruwa wani wuri kuna so ya zama da duwatsu an yi da duwatsu wani wuri kuna so ya zama da wurin noma an yi wurin noma Allah ne ya muku wannan fa gaba ɗaya ƙasar ku zaka ce ƙasa ta ƙasar mu Najeriya ƙasa ta an ji ƙasar ka to waye ta to Allah to Allah nan da ya muku wannan ƙasa ta zama ƙasar ku wasama bina'an ya muku rufin sama wa sawwarakum sannan ya gyara ya daidaita surarku ya sawwara ku ya muku kyakkyawan kyakkyawan kama ya sawwara ku ya muku kyakkyawan kama bai yi ku a sunkuye kaman dabbobi ba bai yi ku hakan nan kaman jimana ba a ya muku kyakkyawan kama kuna tsaye da kafa guda biyu fa asana suwarakum warzakum min at-tayyibati sannan kuma ya, ya arzikta ku da abubuwa masu daɗi gidaje masu kyau abinci mai kyau abin sha mai kyau iyalai masu kyau ‘ya'ya masu kyau lafiya komi na daɗi Allah ne ya muku wannan zalikun mai wannan fa Allahu rabbukum Allah ubangijin ku shi ne muku wannan fa tabarakallahu rabbul alamin amma wannan mai wannan irin aiki albarka ta yawa ubangiji tarikai Allah abin da yake faɗa mana anan fa ina ce yanzu kamar mutum ne ya ɗauko ƙato a ƙauye wanda ya rasa kodogo ma wanda zai kodogo ma ya samu abinci ya rasa a ƙauyen su ya kai shi Abuja ya ba shi ka babban gida ya ba shi babban gida sai ya auren masa ƴan mata guda biyu ƴaƴan yaransa sannan ya ba shi cika kuɗin da gida sannan ya ba shi wani abun da zai zai tasarrufi na kuɗi sannan ya ba shi motan hawa ya ba shi wata bus ya ba shi wata babbar mota sannan ya nuna mace kaga wannan maƙiyina ne kar ka yarda da shi wannan masoyina ne ka yarda da shi duk wanda ka gan tare da wannan to maƙiyana ne duk wanda ka gan tare da wannan to masoyana ne abin da zaka min kenan to mai gida bayan wannan mai zan yi abin da nake so da safe in gari ya ka zo ka gaishe ni minti biyar bayan awa takwas ka zake zo ka gaishe ni minti biyar bayan awa biyu ka zo ka gaishe ni minti biyar bayan awa biyu ka zo ka gaishe ni minti biyar bayan awa biyu ka zo ka gaishe ni minti biyar na sallame ka sai gobe shi kenan eh ah to ina cin abinci da balle ne ce ka nema mini abinci ina neman kuɗi ne balle ka tara mini duka abinda nake so ka gaisuwa kawai amma zan nanata maka wannan fa makiyina ne duk wanda ka gaishe yana tare da shi makiyana ne kar ka yarda da su kar ka hada kai da su wannan masoyina ne duk wanda ka tare da shi to masoyina ne ka hada kai da su bayan ka kiba kai dan ƙauyen nan ka ji daɗi ka so mu aihuwa da matan nan sai wancan mutumin ya kira ka ya kira Kadina wanda yace fa makiyin sa din ne ita ina kiran Kadina tunda ka zo garin nan ba mu gaisa ba ina ganin ka ni ina son ka baka kula da mutane shikenan sai ya shirya maka gadan zari ya shirya maka gadan zari ya shirya nan da sai hankalinka ya koma wajen wancan mutumin don Allah kana da hankali kuwa to Allah kenan da shedan da Annabi Muhammadu Allah shine yayi mu yayi mana komai da komai ya lamunce mana komai da komai ya nuna mana shaidan maki mu inna shaidana lakum aduwwun fattakhizu aduwwan ya nuna mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum tubuwan la fattabi'uni duk wanda yake son Allah ga wanda nace ya bi to duk wanda gani tare da wannan to nawa ne duk wanda gani tare da wancan makiyina ne to kana da hankali sai ka bi shaidan da da abokan tafiyarsa ka ki Allah naka da abo da mutumin da yace nasa ne abokan tafiyar su ne nasa in an yi haka an yi rashin hankali saboda haka yake lissafa mana shine yayi mana sama shine yayi mana ƙasa shine ya saukar mana da ruwa shine ya tsiran mana da abinci shine ya bamu lafiya shine ma ya halicce mu gaba ɗaya tukuna ya kyautata halittar mu shine yayi mana kaza kaza ya bamu abubuwa masu jin daɗi wannan fa shine Allahn ku ba dodo ba ba ƙato ba wannan fa shine Allahn ku ba dodo ba ƙato ba duk wanda ya bi ƙato ya bar Allah yayi dodo duk duk wanda ya bi dodo ya bar Allah ya yi dodo duk wanda ya bi fir'aunansa ya bar Allah ya yi dodo to ya ce kar ku yi haka in an yi haka hankalinku ya juye kenan an ne tufa ku ta yaya hankalinku zai juye Allahu la jalakum larda qararan والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
هو, هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين Allah nan da ake muku magana shi ne farayayye wanda rayuwarsa ba ta da iyaka ba ta da farko ba ta da ƙarshe kowane abu ka gan shi da rai to da can ba shi da rai in an jiwa ko ba shi da rai ko menene da can lokacin da ba gan shi ba akwai lokacin da ba shi da rai yanzu ko in ka daina garin sa akwai lokacin da zan ba da rai amma Allah huwal hayyu shine mai rayuwa ta har abada azali abadi na har abada mai karfin da karfinsa bai da iyaka kamar yadda rayuwarsa ba ta da iyaka mai ilimin da iliminsa bai da iyaka mai nufin da nufinsa bai da iyaka sai yadda ya ga dama yake yi fa'alu lima yuridu to wannan fa shine Allah ubangijin talikai duk gabaki da kai don me zaka fita ka ce kai ba ubangijinka ba ne Allah na mace ne ubangijin kowa da kowa komai da kowa dubai zaka fidda kanka ka ce kai ba ubangijinka ba ne zalika bi anna allaha mawlul ladina amanu wa anna al-kafirina mawlul lahum shikenan tunda kuka ce ni ba ubangijinku bane katti ne iyayen gijinku ko do da ni ne iyayen ku je musulmi na sun ishe ni ni kuma ni ubangijinku ni ubangijin su ne zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu ku roƙe shi dama ya ce wa ƙarar buku duni astajib lakum ku bauta masa ku roƙe shi shi da'a madda ce mai ma'anoni da dama da'a ya kira da'a ya yi addu'a da'a ya bauta duk da'a tana tana tana tana fassarta wannan fad'uhu ku bauta masa kuma ku roƙe shi akan bukatunku in za ku bauta masa mukhlisina lahuddin ku kadaita shi ya zan ba kwa bauta komai sai shi ku tsarkake masa bauta ya zama shi kadai ne a zuciyarku shi hawan musulunci guda uku din nan wanda jibrilu ya zo da su wajen manzon Allah hijira tana da shekara goma an yi bako a fadan manzon Allah wani bako ne kyakkyawa mai tsananin farin kaya mai tsananin bakin gashi ya zo fadar manzon Allah duk fadan ba wanda ya san shi ko ko ɗaya ba wanda ya san shi kuma gashi ba ba alamar bakunta don mutum ya zo bako za ga ɗan kaya a kafada ko wani kaya a ka ko wani kaya a hannu amma mutum ya zo kawai ɗin sa daga shi sai adonsa wannan bai kama da bako ba ya zo ya sallama ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal islamu yana tambaya menene musulunci annabi ce masa al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tutka wa tasuma ramadan wa tahujjal bayta in istata'ta ila sabila yace sadakta gaskiyarka mal imanu yace al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa hulwi wa murrihi ce sadaka sahabbai suka ce mamaki shi matambayi al'adarsa in ya tamba aka yi masa bayani ce to na gane amma shi wanda ce gaskiyarka na mamakin muna mamakin wannan mai tambaya mal insanu me insani tal insanu an tabudillah ka annaka tarahu insani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah kamar kana ganin Allah illam takun tarahu fa innahu yaraka kuma ka tabbata ko baka ganin sa ka tabbata dai yana ganin ka saboda haka musulunci ya samu hawa uku islam da iman da ihsan idan mutum ba musulmi bane in za a kira shi sai a kira shi da cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kar ku bautawa dodanni ku hada da Allah arne kenan mai bautan dodo mushriki idan kuma ya yadda ya yi imani sai a sake kiransa sabon kira dama kiran kowanne za a kira sau biyu ne ya yi wallazina amanu aminu ya ku ne ku sake sabon imani to yanzu kiran shi mumini kuma ba za a ce masa fala ta ila an da wajen shirkunsa ba a'a sai a ce fala ta tsuma Allah ahadan kar ku bauta kowa tare da Allah kowa za a ce ba kowane dodo ba a kowa don an wuce maganar dodo tunda an zama musulmi to an je magamul ihsani ba kowa za a ce ba wa abudullaha wa la tushriku bi shay'an ku bauta Allah kar ku ga komai tare da Allah ku bauta Allah kar ku ga komai tare da Allah to saboda haka ne ikhlasi yake da hawa uku musulmi wanda ba bauta dodo ikhlasinsa ya bauta Allah shi kadai ba dodo musulmi ikhlasinsa in zai bauta Allah ya bauta Allah ba ruwansa da kowa sai Allah shi kadai amma arifi ya bauta Allah bai gani komai tare da Allah wala tushriku bihi shay'an shine ibarar su yake zuwa cikin hadisi islam shirkun jaliyun shirkun khafiyun shirkun akhfa akwai shirku bayyananne a fili arna kenan masu bautan dodo in kace zuwar bautan dodo su ce a ai bautan dodo abin da mu gada ne iyaye da kakanu ba za mu bari ba ku yi sallah a'a ba mu gada ba to wannan shine shirkun jaliyu mushriki kenan bayyananne wanda Allah yake fadansa fadansa a Qur'ani shirkun khafiyun kuma shirku boyayye shine dogara da wani mutum ka dogara da wani mutum har ya sa ka sabon Allah domin ya ji daɗi sai ka yi sabon Allah nan domin in ka rabu da shi ya za ka yi shine mai kaza shine mai maka kaza shine mai maka kaza in ka rabu da shi ya za ka yi ko ko ya sa ka ka bar bautan Allah idan ka bautan Allah baya so to in ka rabu da ya za ka yi to ka samu dodo kenan amma dodo boyayye kai mushriki ne amma shirkun khafiyun ba mushrikin da zai shiga wuta bane a'a mushriki ne na cikin musulunci ba na waje da musulunci ba shirkun akfa shi kuma shine na ihsani din mutum ya kauda komai ya cire komai a idonsa da zuciyarsa fiskanci Allah yadda mai arari yake cewa fi za a taita ila salati fafarrin kalbaka min duniya ma fiha washtaghil bi muraqabati maulaka in ka zo sallah ka fitta duniya da abin da yake cikin duniya duk gaba daya zuciyarka ka fiskanci Allah to wai in ba arifi ne kai ba wanda ka kai wa abudullah la shirku bihi shay'an in an ce ka rabu da duk duniya da abin da yake cikin duniya to je ka rabu da duniya don baka kasuwa baka office to masallacin yana cikin duniya kai kuma kana cikin duniya kamar in kai arifi ne ka san ba komai na gaskiya sai Allah zalika wannan lahu wal haqq ba komai na gaskiya sai Allah in kaga wani abu ma to bai da hukunci kullu shin halikun illa wajha lahul hukum misalin halitta a wajen arifi halitta a wurinsa kamar abin da ake gani cikin talabijin ne ba gashi ba na ce kana ganin sa a talabijin akwai ko akwai amma fa babu ne domin misali idan yunwa ta dame ka rasa yadda zaka yi ka rasa yadda zaka yi ka rasa yadda zaka yi a baka ko kasa duk ka rasa yadda zaka yi sai ka zo kwanta da yunwan nan tana damun ka a cikin ka sai ka bude talabijin sai ka ga masu tallan magi ga shinkafa da mai suna wata wata a gaban ka kuma a dakin ka shinkafa ce da mai ana wata wata a gaban mai yawa gata kana jin yunwa zaka ci gashi dai akwai ko amma a cikin hukuncin babu a cikin hukuncin babu akwai kama ma hukuncin babu misali bashi rashin kuɗi ya dame ka rasa yadda za ka yi da kanka ka rasa bashi ka rasa mai taimaka rasa komai sai ka zo ka kwanta kana da to yanzu in gari ya waya zan yi yanzu in gari ya sai aka ka bude talabijin sai ga central bank ana saukar da kuɗi a gabanka ana saukar da kuɗi a gabanka ga ana ɗiba ana za ka samu gashi akwai amma hukuncin babu ta ka halitta take wajen arifi akwai ne amma hukuncin babu gaskiya dai Allah shine gaskiya zalika wannan lahu wal haqu a wajen wanda ya kai matsayin an ta'budallah ka annaka tarahu wa abdullah la tushriku bihi shay'an banda fara ta illa andadan banda fara ta duma Allah ahadan muku ne da ku roki Allah ku bautawa Allah ku tsarkakewa Allah bauta ya zama shi kada kuke bautawa muku ne lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin wato duk wanda ya ce malamai sun ce duk wanda ya samu dama ya faɗi la ilaha illa muhammadu rasulullah to ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah ya bashi abin da bai bai kowa ba sai irin sa alhamdulillah rabbil alamin sun ce yayi to shi kenan to alhamdulillah Allah ya kai mu cikin azumi lafiya Allah ba mu damar yin azumin kuma Allah ba mu dacewa a karba Allah yantar da mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu kiyaye mana kasar mu ya za mu ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi Allah kiyaye Najeriya Allah kiyaye dukkan fitinu Allah hada kan musulmi Allah hada kan kasa baki daya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة الله يجزاكم الله بكم مجموع إياه مدى إياه مدى معلومة الله ساكا شيئا مدى الهيري الحمد لله